الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 228 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 229 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 23 ga watan Ramadan shekara ta 1446 ba hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya za mu tashi insha Allah faɗin Allah tabaraka wa ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
saki da ake iya yin komai shine saki guda biyu fa imsakun bi ma'rufin ko dai mutum wato ya rike matarsa da kyautatawa in ya sake ta ya dawo da ita ya rike ta da kyautatawa au tasrihun bi ihsan ko kuma ya kyale ta da kyautatawa ma'ana ya kyale ka da ya dawo da ita wala hillu lahu wala hillu lakum bai halasta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbu wani abu daga abin da kuka ba su na sadakokin da kuka ba su illa an ya khafa Allah yuqima hududallahi sai dai in su ma'auratan sun ji tsoron ba za su tsayar da wato dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ba ma'ana akwai sabani a cikin sha'anin auren abin yaƙi wato an kasa samun maslaha wajen zamantakewa din fa in khiftum Allah yuqima hududallahi idan kuka ji tsoron ba za su tsayar da wato dokokin Allah ba ku waliyansu wato ku wato magabatan ma'aurata din ta fanshi kanta ta yi khulu'i tilka hududullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗancan fa dokokin Allah ne ake gaya muku fa la ta'taduha kada ku ketara iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya ketara dokokin Allah tabaraka wa ta'ala to irin waɗannan sune azzalimai fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'd Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan miji din ya saki matarsa saki na uku to fala tahillu lahu bata halasta gare shi min ba'du bayan wannan saki na uku din hatta tanki zaujan gairahu har sai ta auri wani miji wanda yake ba shi ba fa in dallaqaha idan kuma ya sake ta wato ba saki uku ba fala junaha alaihima babu laifi a kansu da miji da mata din an ya taraja'a su dawo su sake zaman aure in zanna an yuqima hududallah idan sun san cewa za su yubayyinu hali qaumin ya'lamun yake bayyana su ga mutane da suke da sani Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya wato ya faɗa mana wato adadin saki da ana da ake iya yin kome da kuma wanda ba za a iya yin kome ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce atalaqu marratan saki dai da za a iya kome shine guda biyu ko ɗaya ko biyu kenan ma'ana biyan shine iyaka mutum ya saki matarsa sau ɗaya to yana da dama ya dawo da ita ya sake ta sau biyu yana da dama ya dawo da ita fa imsakun bi ma'rufin Allah tabaraka wa ta'ala yace sai mutum ya rike ta da kyautatawa ma'ana bayan ya sake ta ya dawo da ita shine imsak din ana maganar imsak din a matsayin wato ya dawo da ita ba wai rike ta kafin saki din ba dama wancan kan suna zaune ai lami lafiya babu abin da ya shiga ciki tunda ana magana ne akan saki sadaka fa imsakun bi ma'rufin wato ya rike ta da kyautatawa ya kyale ta bayan ya sake ta da kyautatawa bayan ya sake ta ko saki na ɗaya ɗin ya kyale ta da kyautatawa ko na biyu ko da ma na uku ɗin ne zamto ne bai ihsan da kyautatawa ma'ana kada bayan ya sake ta ɗin kuma ya ce yanzu bari ya mata wani wato wata cutarwa ta daban bari ya bari sai ta kusan gama wato idda sai ya dawo da ita sai kuma sake sakinta shine Allah tabaraka wa ta'ala yace au tasrifun bi ihsan ko kuma wato ku kyale su da kyautatawa wallahu tabaraka wa ta'ala yace wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytuhum ataytumuhunna shay'an bai halasta a gare ku wato ku riki ku karbi wani abu ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki kace yanzu tunda sadakin da na baki yayi yawa dan ba ni wani abu tukunna rige min wani abu a ciki ba zai yiwu wannan kudin ya yi yawa dama ni daɗin wakili da ne ta shi da kamin shi a bada wannan kudin sau da ka yanzu ki rage min wani abu Allah ta lashe wannan bai halasta ba ko kuma dan ka sake ta in dai ka sadu da ita dan ka sake ta ba za ka ce to ai auren nan bai daɗe ba sau da ka yanzu bari na karɓi rabi ki tafi da rabi a idan ka ga ka karɓi rabi ta ɗauki rabi to ana ɗaura aure ne ba abin da ya faru to a irin wannan hali ne wato ake iya karɓar rabi su su tafi da rabi ɗin wala shullu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halasta a gare ku ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba su illa an ya khafa Allah yuqima hududallah sai dai in sun ji tsoro an ya khafa in sun ji tsoro wasu malaman suke cewa an ya kafa ɗin abin da ake nufi shine in sun sani tunda su sun san ana magana ne akan miji da mata tunda su sun san yanayin zamantakewa su yanda yake idan sun san cewa wato yanayin zaman su babu kyau da anashin dokokin Allah ba to wannan babu laifi miji ya karɓi abin da ya kashe ko wani ɓangare ko duka ko kuma in yanayi ma ya canza ya zamto da ƙari domin shi kula'i malamai sun yi saɓani maganganu guda uku ya ya kamata ya zama na ka ce kula'i shi ne mutum yana da mata sai mata ta gabata son zama da shi saboda sabani da ake samu ko kuma haka kullum ma tace ita ta gaji da shi to irin wannan yadda ake shi ne sai a ce to ta yi ta ba da fansa sai ta bayar da wato wani adadi to wajen cewa mai za ta bayar ɗin shi ne malamai suka yi saɓani shi ne allahu tabaraka wa ta'ala ya ce fani haifin allah ya kima hududallahi fala junaha alaihi ma fi mabtadad bihi cikin abin da tamfan shi kanta da shi babu laifi to wannan shine suka yi manganu guda uku wasu ke cewa abinda mata za ta bai wa miji idan tana neman wasu suka ce a'a ta ba shi dai abin da yake koda bai kai wannan ba ta ba shi wani abu su daidaita dai wani abu ba lalle abin da ya kashe din ba wasu kuma suka ce a za ta iya bashi ma fiye da abin da ya kashe na auren haka ya kamata mata bashi abin da ya fi wanda ya kashe saboda wajen yin haka ɗin zai taimaka la'alla mata su fi kwantar da hankalinsu idan ta san an kashe miliyan ɗaya an auro ta to in za ta fanshi kanta ta ce a rabu da ita ta yace auri wani to sai ta biya miliyan ɗaya da ɗari biyar ko miliyan biyu to sai su fi kwantar da hankali haka wasu ka tafi a kai daga cikin malamai cewa sai dai ta bayar ko kuma ya zama da lokacin da ya auro ta abubuwa su yi tsada ba sadaki kaɗan ne ake bayarwa la'alla yanayin rayuwar ta canza da yanayin yanzu kayan aure ma kaɗan ake yi kuɗin ba dai kamar yanzu ma misali a ce da bai fi dubu ɗari biyu ɗari biyar ki kai miji ka ce ba irin wancan kuɗin na da lokacin da na auro ki zaki bani ba sai dai irin kuɗin da zai auro mata kamar ki a yanzu irin wannan zaki bani yanzu kuma zan auro kamar yadda na auro ki kina budurwa to zan kashe kaza saboda haka kaza din zaki bani wannan aya ta sauka cikin sha'anin wata mata da ake ce ita Jamila binta Abdullah bin Abi Aufa ita wannan mata mai suna Jamila ta kasance wato matar Thabit bin Kaisi bin Shammas kuma ba ta son Thabit din ya zamto ana yawan rigingimu tsakaninsu har Thabit din wato ya dake ta da ya dake ta har ya ji mata rauni ta kai kuka gurin mahaifinta cewar ga abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta Thabit bin Kaisi sai mahaifinta ya ce ki koma ta nuna masa ga taban fa inda ya mata ga raunin da ya mata mafana shi ba shi da wata magana kawai ta koma gidan mijinta aka sake nanatawa ta sake dawowa ta ce ya fi min rauni ya da ke ni duka na yake kuma dama ni ba na son wannan mutumin mijinta ya ce ki mahaifinta ya ce koma gidansa a to irin tsayayyin mazajen nan ne iyaye kai irin tsayayyin iyayen nan ne ta ce ki koma kawai shi baya son wata magana kawai kuma gidan mijinki da ta gabu ya ƙi babanta fa baya goyon bayanta sai ta tafi gurin annabi sallallahu alaihi sallama ta gaya masa da ta gaya masa da ta gaya masa ya ce zan tambaye ki tsakaninki da Allah wannan abin da gaske haka ne kike faɗa ko kuma ba haka ba ne sai ta ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi ba wanda nake so wato zan gaya maka gaskiya afwan sai ya kira sabin shi ma sai ya ce cewa ya sabi abin da yake faru mene yake faru sai ya ce ba wanda nake so akan ƙasa bayan kai sai wannan matar ina son ita jamila amma dai bata la'alla ba ta so ta ma ƙarya ne amma abin da ta faɗin ba shine abin da yake faruwa ba ni kuma ina santa amma dai gaskiya lamari shine ita ba ta son zama da ni ne saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ita Jamila din cewa tsakaninki da Allah me yake faruwa tace to na rantse ni ma da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi wannan mutumin mutum ne mai kyautata zamantakewa kwarai da gaske ba shi da laifi wajen zamantakewa amma dai ni ina jin tsoron kada na halaka ne saboda ban na sansa shi sa nake ta yin haka domin wato ya rabu da ni shi sa nake ta wahalashe shi shi kuma haifinta yake ta abin nan so daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi sabit bin qais din gona ya bata a matsayin sadaki da komai da za ki mayar masa gonarsa in ya so ya sake ki ta ce za ta mayar masa ya ce to kai ka karɓi gonarka ta da masa da gonarsa shi kenan ya rabu da ita wannan shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala babu laifi cikin abin da su mata suka fanci kansu to a cikin wannan wato sabab na nuzul akwai ababen lura ko shakka ba na farko dai wato mata tana da damar ba da kulu'i kuma shi ma miji na da damar ya karba kuma a ciki akwai wato yanayi wanda ya kamata a ce iyaye su zamto yanzu kaga in ba wai abin ya kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to da Allah abin zai wahalar kafin ya bayyana hakikanin me yake faruwa tunda ita ta kice bayani ta ce kawai dukanta yake baya kiwata ta mata ne amma da aka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗi hakikanin abin da yake faruwa to saboda haka abu ne mai sauki ita mace ta je ta faɗi abin da ba shine hakikanin abin da yake faruwa tsakaninta da miji ba to shi yasa ke bukatar wanda za ta faɗi saɓanin abin da yake faruwa a karin fari tukunna to ai ya fi wato sauƙi gurin mata na yanzu ta faɗi abin da yake ba hakan ba batta sosai da sosai mako sau da akwai bukatar iyaye da kuma majibinta al'amura na su mata lallai su rika tunani mai kyau kafin yanke hukunci ba tana zuwa in ta faɗi kaza ba a kira min shi ko ka kira shi a waya ya zo ka ci mutuncinsa mutumin banza kaza kaza kaza la'alla ka zo ka ji kunya daga baya la'alla ba hakan bane kuma ya zo ya bayyana daga baya ita ce ma mai laifi saboda su mata suna da wahalar sha'ani kaga su ababen tausayi ne saboda babu ya tai kuka kaga in kuma su tai kuka dole mutum ya ji tausayi kuka na rufa sai ne Allah tabaraka wa ta'ala yace idan kuka ji tsoron wani khiftum Allah yuqima hududallah idan kuka san kuka ji tsoron cewa ba za su tsayar da dokokin Allah ba wato ba za a zauna lafiya ba kenan dan kun san cewa ku miji da mata din kun san fa akwai matsala to irin wannan babu laifi fala junaha alaihi ma fi mabtadal bihi babu laifi akan su cikin abinda ta fanshi kanta ita mata din ta bayar su ba laifi miji din ya kaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa in dallaqaha idan miji ya saki mata saki uku fala tahillu lahu fala tahillu lahu min ba'du batta halista gare shi bayan wannan saki uku din hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri miji wanda yake wani sa in dai saki uku ne to ba dama ya dawo da ita idan kuma yaje ya hada baki da wani ya aure wannan mummunan aiki ne yana daga cikin wato munanan ayyuka shine mutum ya shirya da wani ko kuma mutum ya yadda a shirya da shi ya auri wata mata da zimmar ya halatta ta ga mijinta na farko wannan yana daga cikin mafi munin al'amura shi yasa dama wato idan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta abu yasa ke cewa wa tilka hududullah fala ta'taduha wancan kaidoji da aka fara fa dokokin Allah ne kar ku kusance su idan mutum ya sake ya saki matarsa har so uku tunda dama yana daga cikin saki na bid'a shine saki uku idan mutum ya saki matarsa so uku to yawanci sukan sami jarabawa in dai ba mataki mataki aka bu ba wato in dai ba mataki mataki aka bu ba wato abin da ya shafi saki idan ka tsaya kai tsam da ranka ka lura al'amura duk wanda ya cuci wani a tsakankanin su su biyu din to in aka rabu shi yake shiga matsala idan matar ita take zaluntar miji da wannan shi kuma yana tattuna wahalshe shi da ta yi ta yi sai ji baya kaunar ta kwata-kwata in ya tuna wani abu sai ji ransa ya ɓaci sai ji ya ƙara samun ƙwarin gwiwa ta ƙara fa nesa da shi idan kuma shi ya ta zalintar ka in an rabu sai shi kuma a jarrabe shi ya ji ba mace mai kirki kamar wannan sai ta ji a zuciyarsa ai in dai ba wace ba ina ya ta jin damuwa ita kuma hankalinta a kwance tun da dama ita ka zalinta yasa kullum mai dabara shine abin da hausa suke cewa jidin haka bangaren ka kai ka yi kokari kaga ka fita haƙinta to ita man tana dabara sai ta ji da nata ta gaya za ta yi ta fita haƙinka to idan kowa kuma zai ji da nasa za a zauna lafiya kowa zai yi kokarin kaza da kaza haƙina ne bari in sauke bari in kyautata masa shi ma haka bari in kyautata mata sai kaga an samu zaman lafiya idan kuma dukkaninsu kowa da irin nasa to idan aka yi saki uku ɗin tunda dama saki ne na bidi'a to za ka kuma jarrabawa ta shigo wani ma ka samu wato bai ma kai saki uku ba saki biyu ne amma kuma iyaye sun hana abin ya ci kurkuɗe a rasa yadda za a yi kowa kuma yana so matar tana so ta dawo mijin shi ma yana so ta dawo saboda kai idan mutum ya tashi yin saki to yayi saki wanda yake na sunna shi saki addinin musulunci halal ne ya halasta a yi saki shi ya sa ma shari'ar musulunci wato ta zo da saki ɗin saboda maslaha saboda wato zaman lafiya cikin al'umma domin inda ba saki ɗin to aure zai zama cikin matsala kuma in ka auri mata iyayen da za ta azabtar da kai in babu saki dole ku zauna haka ita ma kuma mata iyayen da miji zai azabtar da ita da dole ta hakura a zauna to har shari'ar musulunci sai ta ba da mafita ita ce mai saki ɗin amma dai ana bukatar bin wato yanayi yadda ya kamata farko dai ka ɗan riƙa jan hankalinta kana ɗan mata nasiha ta ƙi wannan to sai ka riƙa ƙaurace mata a gurin kwanciya don ta ƙi irin wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kwa iya dukan su ma wajen dukan ne malamai suka yi manganu da yawa musamman kuma mu urfun nan ba a dukan mace zarar mutum ko da wancan matakin ya tsaf to inda ya sake yadda ki mata ko kuma yana dukan mata to an samu matsala a gurin mutane a ce tsaf a dukan mata yake alhali kuma shari'a ta ba da in an zo matakin a iya duka ɗin to saboda ka idan mutum ya bi matakai ɗin in ma abin bai wato ya ƙici ya ƙi cinyewa sai a aje a nemo wato wakilinta da wakilinka sai a zo a zauna a tattauna da kai da ita da su a ji ina ne bakin zara idan dai har aka bi wannan kai miji kai da aka bi wannan matakan to abu ya ƙici ya ƙi cinyewa ka sake ta ji tsoron Allah cikin komai ya bi matakan da Allah ta'ala ya shimfiɗa to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi mafita cikin al'amura din abin da ya kamata kenan amma in mutum yayi saki na bid'a kuma daga cikin sakin bid'a na bid'a shine saki uku sakin mata cikin wato jini da kuma mutum ya saki mata ya ta zaginta ya ci mutuncinta ya ɗabi kayanta ya zubo mata duk wani yana cikin haram ai dama kyautatawa ta yi ta aure ka kai ma kuma kyautatawa ka yi ka aure ta Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tansawul fadla bainakum kada ku rika manta kyautatawa kirki da ya faru tsakaninku ai kirki ne ta aure ka kai ma kuma kirki ne ka aure ta ai to ta rika daukar cewa ka kyautata mata kai ma ka rika dauka ta kyautata mata ka sake ta ka mata fatan alkhairi ka ce ta zauna ta yi idda a gidanka zaka rika aiko mata abinci in bata lafiya ta turo yaro bata lafiya a kiyaye in zauna ka fita to idan in ta fita za ta nemi kuma ta dawo din tunda kai dokar Allah ka bani Allah kiyaye in zauna ko wata ƴar uwarta ta zo baki da zuciya ne su take kuma ki zauna ta tafi za su zo su shiga cikin jarabawa za su neme ka in dai kai ka bani dokokin Allah kawai kai shiru ka gani za ga su sun fada cikin wato matsala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare dokokin Allah fa ulaika humuz zalimun irin waɗannan sune wato azzalimai fa in dallaqaha idan mutum ya saki mata saki na uku din fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta aure wato wani miji wanda yake ba shi ba idan kuma ta aure wani miji wanda yake ba shi ba yana aurenta wancan din sai ya sake ta to har yanzu bata halasta dai ga wancan ba na ta gani idan na biyun daga aurenta kawai bata ma tare ba ba abin da ya faru ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da aka rawato daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha yake cewa wata mata ce mai suna Rifa'a ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce inni kuntu inda Rifa'a na'am wata mata ce ta je take cewa ita matar Rufa'a ce al-Qurazi na kasance matar Rufa'a al-Qurazi tace fa dallaqani babbatta talaqi ya sake ni saki kuma wanda yake batta ya sake ni saki uku ne gaba ɗaya sai take cewa wa tazawwatu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair bayan shi rifa'a din sai na auri Abdurrahman dan Zubair wa inna ma ma'ahu mislu hudbatil hudbatil thawb sai ta faɗi aibun shi wato Abdurrahman bin Zubair za ta iya halaka domin ba zai iya rike ta matsayin mace ba da ta faɗi wannan fatabas sama sai ta ce wato abinda ta ce shi ne wato shi kamar tufafi haka yake baya iya kusantar mace fatabas sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mushi sai ya ce da ita a turidina an tarji'a ila rifa'a kina so ne ki koma aure ki koma gidan rifa'a قالت نعم sai ta ce eh so nake in koma gurin shi rufa ne kala sai manzon Allah ya ce la hatta yazuka usailataki wa tazuqi usailatahu manzon Allah ya ce a abu zai taba yuwa ba sai in ya sadu da ke kafin in ya sake ki kuma da kansa ya sake ki to wannan kuma sai ya koma na mutan gani fa in tallaka ha fala junaha alaihi ma an yataraja idan mutum ya sake fa'in talaka idan bai saki ta mata din fala tunan alaihi ma babu laifi a kansu